الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا الخميس آه شاهدوا بعينهم وطن شعبان hijira 1446 wanda ya dace da 13 ga watan biyu shekara 2025 za mu ci gaba da darasi na 12 a wannan littafi mai albarka mai suna al-turfatu fi nahawi lafar babban malami ibn abdulhadi rahimahullah za mu tashi a shafi na 21 babu inna wa akhawatiha to idan ba manta ba malam yana magana akan abinda ake kira da annawasikhu wato nawasikhul mubtada'i wal khabar abubuwan da za su shige awamil waɗanda za su shiga ga shi al-mubtada da labari sai su canza masa hukunci na li'irabi da kuma suna to darasin da ya gabata ya fara da bayani akan kane da 'yan uwanta sannan ya yi bayani kuma akan ma annafiyatu to yau sai inna da 'yan uwanta to kamar yadda muka faɗa 'yan uwan da ake nufi ana nufin a aiki wato a tasirin da za su haifan ma shi mubtada da labari shi ake nufi da 'yan uwan amma ma'ana ana samun canji to mala ya ce wahiyar su ne akwai inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wa la'alla to waɗannan da ya ambata guda shida su kuma su ake kira da inna da 'yan uwanta wa kulluha dukkaninsu tansibul lisma wa tarfa'ul khabara a ita inna akan yi amfani da ita domin karfafa zance domin karfafa zance saboda labari mataki-mataki ne kamar yadda malaman balaga suke kasa mutane gida uku akwai wanda shi wato khalis zihini ne ba ko bai a kwakwalwarsa shi kawai jahili ne yana bukatar kawai a bashi ya riƙe a gane to wannan bai bukatar sai ka karfafa mai magana misali ka ce mai kawai zaidun ƙa'imu kawai ya wadatar zaidu a tsaye ki to khalus zihini kenan na batar an gane akwai kuma almutaraddidu akwai mai kwankwanto anya zaidu ne ya tsaya ko amru to shi wannan kaga yana da bukata zuwa ga taukidi eh to shi sai ka akara masa zancen sai ka ce mai inna zaidan ka'imun yauwa saboda ka cire masa wancan shakka ɗin kwankwanton an gane to akwai munkiri ɗan jayayya shi ma ana samu wanda za ka faɗi ya ce wallahi ba haka ba ne ban yadda ba to shi kuma wannan za ka akkada maganar da mu'akkidatu gwargwadon yadda za ka gamsar da shi kana iya haɗawa da rantsuwa eh wallahi inna zaidan ƙa'imun in ma bai wadatar baka ƙara wallahi inna zaidan la ƙa'imun to duk wadda za ka ba labari bai wuce ɗaya uku ɗin nan ko dai khalus zihini ko almutaraddidu ko almunkiru dan jayayya shine to shi ke da wahalar sha'ani eh yawwa amma rashin balaga ne shi wancan khalid zihni din an gane kai amfani da taukidi ko rantsuwa ai bai bukata sai ka ce bai wallahi bai bukata hmm? yawwa shi yasa kalli alqur'ani zaka ga mafi yawan wuraren da Allah ya yi rantsuwa za ka ga ayoyi ne makiyai ba madaniye ba ne mafi yawa me yasa saboda su kuffaru maka 'yan jayayya ne gaskiyar ta bayyana kuma jayayya suke yi shi yasa zaka ga Allah yana maimaita rantsuwa a waɗannan surorin ko waɗannan ayoyin amma madaniyai zaka ga Allah bai rantsuwa mafi yawa ko wani ta'kidi da makamantansu sai dai in ya zan abin kila ya shafi munafukai da makamantansu to wannan haka haka ake so kowa ka kalle shi sai kai mai magana daidai da yadda yake wannan shi ake kira balaga an gane yawa shi bai wancan inkari in ba ka yi mai ta'akiri ba to baka da balaga baka da fasaha da balaga a cikin zancenka to shine amfanin inna ko anna duk ma'anarsu daya duka sukan akkada labari sukan karfafa zance eh walakin na ita kuma akan kawo ta saboda istidraki an gane yawwa istidraki shine ka tabbatar da abin da mai sauraronka ba shi yake tsammani ba waninsa yake zato sai ka yi amfani da ita don ka kore masa wancan abin da yake tunani sai ka tabbatar mai da abin da yake shine hakika kamar yadda za mu gani nan gaba eh wannan shine to haka ka anna ita kuma akan yi amfani da ita littashbihi kamanta wani abu hmm? ka annaka kamarun misali walaita ita kuma littamanni e, gurin abin da ake son ya tabbata fatan wani abu wala Allah ita kuma littaraji e, to galiban laita akan yi amfani da ita ne ga abin da ya riga ya wuce yana iya yiwa ya dawo yana iya yiwa ba zai dawo ba an gani? e, la'alla ita kuma littaraji abinda ake tunanin ya faru nan gaba to wannan dukansu sun yi tarayya wajen shiga ga mubtada da labari shi yasa ibn malik a cikin alkhulasa yake cewa li'inna anna laita lakin na la'al ka anna aksu malika na min amal su waɗannan akasin abin da muka faɗa a kana to shi suke tabbatarwa to shi ne ce li'inna kaga inna da anna da laita da lakinna da la'alla da ka'anna to duka waɗannan aksu malikana suna yin hukunci ko suna sababa hukunci ga almubtada da labari kishiyan abin da kana take yi shi yasa ya ce wa kullu hatan sibu alisma dukkaninsu suna yi suna nasba saɓanin kana kaga ita tarfa'u sai ce wa tarfa'ul khabara sannan kuma suna yi labari rufu'a aga saɓanin kana abinda muka karanta ita kuma tansibul khabara eh tarfa'ul lisma wa tansibu wa tansibul khabara kana kenan ko mun yi shi a baya to wannan shine ne sai ce da hau misali inna zaidan ƙa'imun tabbas zaidu a tsaye yake eh to kaga asalinsa zaidun ƙa'imun wannan shine asali amma da ka shigar da inda to kaga hukunci ya canza zai zamo inna hmm? yawwa zai zamo ƙa'imun kenan to al'irabi sai mu ce inna hmm? na'am harfu nasibin wa taukidin mhm nasikhun tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar ko fatarfa'u al-lisma ay wa tansibu al-lisma wa tarfa'u al-khabara wannan shine aikinta مبني على الفتح زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر قائم أه؟ خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to haka za ka yi in ka ce anna in ka ce lakinna in ka ce ka'anna in ka ce laita in ka ce la'alla kowaccen su kasa to zaidan din dai za ka ce ka'imun zaidan ka'imun ya yi amfani da inda saboda ita ce umbul babi ita galiban inna takan zo farkon zance mafi yawa akan bude in za a bude zance ake amfani da ita ita kuma anna galiban takan zo tsakiyar zance misali kamar ka ce alimtu anna zaidan ka'imun to anan ba za ka ce alimtu inna zaidan ba yawwa saboda ta shigo tsakiyar zance tsakanin alimtu da kuma ita jimlar zaidan ka'imun din yawwa amma in ka fara da ita to sai ka ce inna an gane yawwa laraba ba su cika farawa da adda ba duk sanda ka ji an ce anna to akwai wani abu a baya eh akwai wani abu a baya to sai a kula da wannan wa in kuffat bima to wani lokaci akan zo a kame aikinta bima sai a sa ma to a wannan lokaci batala amaluha wancan aikin nata na da irabi ya lalace eh ba za ta yi aiki ba na hau misali innama Allahu ilahun wahidun ka gani ba ce innama Allaha ba ilahun wahidun sai aka ce innama Allahu to ai saboda wannan mace da aka hada ta da inna eh shi ne dalili to wannan ita ake kira kafatun wannan maɗi li'annaha ta kuffu inna min al'amal saboda tana kame inna daga yin aiki eh to inna ma inna sai ka ce harfu nasbin wa taukidin nasikhun ko mabniyun alal fatihi la mahalla laha min al-i'rabi ma ko kafatun li'inna mabniyun ala sukuni la mahalla laha ita ma min al-i'rabi eh Allahu sai ka ce mubtada lafzul jalala mubtada ilahun labari wahid kuma sifa ne ga ilahu yawwa Allahu sai ka ce lafzul jalala مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر إله هذا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر واحد سيكتي وهو نعت ko huwa na'atu wahid li wahid wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu yawwa li'annahu sahihul akhir yawwa to wannan shine eh malamai sun ce ba za ka zamo dalibin nahawu ba sai ya zamo duk wata aya ta alqur'ani kana iya li'irabinta eh ko wani hadisi ko da baka san shi ba in an kawo mashi ko wani baiti tastati'u an tu'ribahu to wannan lokaci za a kira ka ɗalibin nahau ba malami ba a ba malami ba shi malami shine wanda zai iya zuwa idan ba irabin ba shi ya kamata ba ko ba shi ke da ƙarfi ba wannan ke da ƙarfi zai iya ganewa kamar saɓani da ake samu tsakanin mutanen kufa da basara to zai iya zai iya ganewa yawwa sannan an ka ambaci kaza ya san hujjar da tassa an ka ce kaza ɗin eh yawwa kamar ma ɗin nan zai ce maka to ga dalilin da ya sabati kamar bayanin da aka yi ana ina fatar an gane yawwa kamar da aka ce to ai inna din ba za ta yi aiki ba to ai saboda ma ne to irin wannan saboda haka shi ya san nahau tare da ilal nasa duk abin da aka ce to ya san dalilin da yasa aka ce dan duk abin da ka ji an faɗa a nahau to akwai dalilin da yasa aka faɗe shi to malami kenan sannan in dalilin yana da ƙarfi ya sani in ma da'ifi ne ya sani in ma ba karɓaɓɓe ba ne ya sani shi ake kira malami Eh, amma shi ɗalibi kaga ba lalle ba ne ya zan yawwa eh, ta iya yiwa zai iya ce maka lafazin nan mubtada ne wannan labari ne wannan kaza ne sai ya wuce me yasa ya zan mubtada me yasa ya zan labari hmm? kaga bai sani ba eh to wannan shi ne eh to yawan mumarasa da yawan yi ta hanyar koyo shi ke sa mutum ya abin nan eh shi lirabi ba wani abu ne da za a zauna a ce za a koya maka shi a'a kokarin baiwa na hau mahimmanci da haddace ka'idodin nan da muke ta karantawa duk wata ka'ida ka haddace duk wani to wannan in abin ya taru to shi ke sa ka iya lirabi da fatar an gane yauwa ba wani abu ne da za a ce a koya ma sunansa li'irabi nahawin shine li'irabi ai eh shi yasa wasu malamai in sun zo kawai littafin sai su kira shi al-i'rab suna nufin ilimin nahawu ba wai li'irabi daban nahawu daban ba fa eh a wannan dan bayani da ake na larabci a ne maka shine saboda wannan kasan hukuncin sa kaza wannan kasan hukuncin sa kaza eh to zurfinka a ilimin da haddace ka'idodin to shi ke sa ka iya lirabi da kaga kaza sai ka gane ai wannan kaza ne na fatar an gane don ni ba inda na koyi lirabi saboda a zaure ba a koya ma lirabi sai dai a koya ma ilimin eh babu kuma ba wani littafi da za a ce gashi duk da wasu malaman zamani suna dan kokari suna dan rabul qur'an akwai ibnu khalawaihi ya rubuta littafi mai suna irabu salasi na sura ya zaɓi surori talatin sai ya la'irabin sunan littafin kenan to wannan yana taimakawa amma dai almuhimmu shine ka baiwa ilimin mahimmanci na fatar an gane da in ka samu littafi na wani malami na la'irabi ka karanta kuma in ka je ka samu wani kuma sai ka ga da bambanci to amma in kana da ilimi shi zaka san cewa wannan dalili kaza yasa bai kawo wannan bai kawo wannan amma in kai ta kalidanci ga na mutum guda to da zarar an fita wannan littafin to shikenan ba za ka iya cewa komai ba kaga an samu matsala misali da ka san hukuncin mubtada to duk inda ka ganshi zaka iya lirabe shi bai canza duk inda ka ga mubtada sunansa mubtada in ka san hukuncin lirabi duk abin nan labari duk inda ka ganshi za ka iya li'irabinsa in ka san kana da 'yan uwanta da inna da 'yan uwanta to duk inda ka gansu za ka iya li'irabinsu ba wai sai an yama ba kun gane sirrin abin abin dabaru ne kawai dabaru ne kawai ba yana abu ba ne to wadda ke da saboda haka wadda ke son ka tsayu da kafafunka to ilimin zai koya ma an kawo ga misali muna ɗanyi ne saboda a ga yadda ake an gane? yauwa wala ya taƙaddamu khabaruha ala smiha to daga cikin sharuɗan ita inna labarinta ba zai gabato akan sunanta ba wani daga cikin bambancin ta da kana da ya gabata yauwa za ka ga ita kana ɗin kaga malamai sun halatta wannan kamar yadda muka gani to amma ita inna ba a gabatar da labarin ta akan sunanta illa an ya kuna zarfan sai dai in ya zamo zarafi au jarran wa majaruran ko ya zamo jari da majruri ina misali sai ce na hau misali inna fi dari zaidan tabbas a cikin gida kaza akwai zaidu tufid dara anan shine matsayin khabaru inna kaga an fara gabatar da shi zaidan shine sunan inna kaga sai aka kai shi karshe to me dalili saboda labari din jari da majaluri ne to al-irabi sai ka ce inna harfu nasbin wa tawkidin nasikhun mabniyun ala al-fathi fi حرف جر مبني على السكون الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو سكت والجار والمجرور fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam li'annahu jarun wa majrurun to wannan shine zaidan hmm اسم إن منصوب مقدم وعلامة نسبه مؤخر أه وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to wannan shine to duk wata jumla da ya zamo ta zo da wannan siyaki wannan ya halatta kenan zaka iya cewa inna zaidan fiddari kuma ya halatta ka ce inna fiddari zaidan eh yawo ya halatta eh amma sai dai a balagance to kuma ka ce inna fiddari zaidan ya fi ƙarfi eh a ɓangaren balaga kenan ya fi ka ce inna zaidan fiddari eh saboda daga cikin daga cikin taukidi akwai takadimu ma haƙƙo ta akhiru akwai ta akhiru ma haƙƙo ta kadimu duk sanda aka ɗauko wani abu wanda haƙƙinsa a kai shi ƙarshe a kawo shi farko to wanda yana bayar da wata ma'ana wadda ada babu ta misali kamar iyaka na abudu da na abudu iyaka ma'ana ɗaya ce amma a balaga kuma ba ɗaya ba ne eh saboda iyaka na abudu yufidul hasar eh idan aka ce na abudu iyaka to babu wannan ma'anat eh zai iya yiwa ko ban da kai idan mun samu wasu ƙananan alloli mu bauta musu na abu da iyaka kenan ya hatamil amma iyaka na abudu to wannan ya takaita wannan bauta sai Allah kawai duk wani abu wanda ba Allah ba za a bauta masa ba to kaga akwai akwai ƙarin fa'ida kenan ko to haka in ka ce inna fi dari zaidan to ya kore ma mai sauraro duk wani shakku kan cewa ba zaidu ba ne amma da cewa kai inna zaidan fiddari to zai iya yiwa a je a same shi ya fita zai iya yiwa kuma a je a samu ba shi ba ne zai iya yiwa a same shi bakin kofar gida duk zai iya yiwa saɓanin inna fiddari zaidan to wannan bai ɗauka kowace irin ma'ana kawai yana cikin gida. kun gane bambancin ko? eh to wannan sai mun shiga balaga shi kuma shi zai koya ma eh shi zai koya ma wannan eh shi malamin nahu babu ruwa ne da wannan a shi shi ya za ka faɗi lafazin ma'ana wannan sai ka koma balaga ta kuma ita za ta dinga fito maka da sirrin zanci me yasa aka ce kaza ba a ce kaza ba me bambancin tsakanin gashi dai labazin ɗaya ne amma kuma ma'anar ba ɗaya ba to haka nan wa la'alla indaka amran eh to kaga la'alla indaka amran watakila amru yana gunka to asalin zancen la'alla amran indaka eh amma sai aka gabatar da inda saboda zarafi ne zarfin makanin ne saboda shi ne matsayin labarin la'alla ko? to la'alla sai ka ce littaraji ko? la'alla littaraji ya irabin sai ka cikakke to ban da wannan wata wakko kuma sosai mi yawwa wata da hulu ko ka ce min akhawati inna shikenan ya wadatar da ka ce min akhawati inna shikenan yawwa an riga an sa aikin inna kuma eh mabniyun ala al-fathi eh yawwa la mahalla lahu min al-i'rabi inda sai ka ce mi zarfu makanin wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف ك ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه هم؟ تسيء أتشمي آآ sai ka ce wa zarful makani fi mahalli eh fi mahalli raf'in muqaddam Mhm, muqaddam shine to sai amran shi kuma fa yawwa ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر مؤخر كو to wannan shine saboda haka su ya halatta a gabatar amma ya zamo sharaɗi eh labarin ko dai ya zamo zarafi ko ya zamo jari da majruri eh wa yu'akkadu khabaru inna billami to wani zubin ana ƙarfafa ana ƙara ma labarin inna ƙarfi sai a sa masa lamun nahawu inna amran lamuntaliqun ai amru tabbas tabbas ya fita to wannan ya fi ƙarfi saboda ka ce inna amran muntaliqun to shigar da wannan lamun ɗin ita ma littaukidi ce ita malaman nawa suke kira da lamul muzahalakati eh eh eh ya gani yawwa to wannan kenan to ita ma aka kawo ta littaukidi kamar can faɗin ta Allah ta'ala wallahu ya'lamu innal innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kazibuna la rasuluhu a gani duka an shigar da ita saboda mi karfafa khabaru inna to shine sai ka ce inna harfu nasbin wa taukidin nasikhun mabniyun ala al-fathi amran ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu مفرد وهو صحيح الآخر لا سيكت لام المزحلقة إيه؟ للتوكيد مبني على الفتح لا محل لها من الإضراب بات أيكي إتا منطلقون خبر إيه؟ إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره آه تونشيني شيني saboda haka amfanin kawo maka da misali to kowane sai ka je ka sama mai nashi misali wanda malam bai ambata ba yawwa ko a ƙur'ani ko a hadisi ko a larabcin kanka misali yawwa sai ka yi la'irabi to in kaga kayi daidai to ka gane karatu in kuma ka gaba kai ba to akwai matsala eh to wannan shine ne to nan za mu kwana insha Allah tunda kun ga mala yana kawo abubuwa a takaice wanda an shiga alfiya kaga ba wannan bayani za a yi ba watakila sai a ɗauki inna kawai a yi awa ɗaya ana bayani ita kaɗai a kanta to ka gani shi yasa mala yake kawo maka wannan a matsayin foundation kamin a kai ga manyan littattafai to insha Allah ka riga ka ka samu abin nan nan za mu kwana insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh